أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجرنا منها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرجى وطن ذو القعدة وكتي ذو القعدة hijiriya 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan abril miladiya 2006 don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a kowace rana ta laraba muna cikin suratul tawb mun fara bayani akan aya ta 34 sai lokaci ya halin shi idan za mu sake maimaita ta 34 ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran min al-ahbab a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأهبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كوما إيمان إن كثيرا من الأحبار ما في يارا جتكم معلما يهودا والأحبار دما سئبادة جتكم كريستوتي لا يأكلون أموال الناس بالباطل سنة دوكيو متاني دبنا أبي ما أنا سنة halatta musu abin da haram ne kuma suna haramta musu abin da halatta ne kenan suna musu fowen nayan suna cutarsu suna karɓar duke su ba ta hanyar da ya dace ba bai ma'ana suna ci da addini shi na ke ci da addini lafazin ahbar jam'u ne na hebr al-ahbar malamai al-hebr babban malami masani sannan kuma ruhban jam'u na rahib mai yawan ibada to shi ne wani malami yake cewa al'ahabar min al-yahud warruhuban min al-nasara in an ce ahabar daga cikin malaman yahudawa idan an ce ruhuban shi ne daga cikin masu yawan ibada daga cikin kiristoci wa huwa kama kala kama yadda ya ce fa inna al'ahabar humul ulama ul-yahudi ya ce su ahabar su ne malaman yahudawa kama kala ta'ala kama da allah ɗauke ce laula yan hafumar rabbaniyuna wal ahabar an ƙaunihimul ifm wa akalihimus sihir wa akalihimus suhud don mi malamai ba su hana su ba arrabaniyun kenan malaman da suke rinan mutane akan ilimi na ƙasa kamar na sama wal ahbar da malamansu na yahudawa an qaulihimul ithma akan waɗanda faɗa da suke wanda faɗa ta zunubi da suke yi kuma da cin haram da suke yi sai ce wa ruhban ubadun nasara idan an ce ruhban shine masu yawan ibada daga cikin kiristoci kurum sai ga mutum ya kewaye wurin bukka shi yana ta ibada ba ruwan shi da neman ilimi sai ibada yawan ibada idan an ce kuma kissisina ai ulama'uhum su ne malaman kiristoci kissisin malaman kiristoci su kan ruhuban masu yawan ibada su ibada suke ba ilimi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah madauki ke cewa zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan saboda daga cikin su su kiristoci akwai malamai da masu yawan ibada wa annahum la yastakbirun sannan kuma ba sa girman kai su kiristoci ba sa girman ba sa girman kamar yadda yahuda suke ba yahuda mutum kamun ba yahuda ɗaya ya shiga musulunci sai ka samu kirista ɗari ya shiga musulunci saboda yahuda mutane ne wanda suke masu hassada suna hassada manzon Allah har yanzu kuma suna wannan hassada zuciyarsu tiketar ke da keta da hasada da haka da wuya daga sun musulunta da wuya daga sun zo sun musulunta wannan kenan to suna cutar bayan Allah la ya'kuluna amwalan nas bil batil sannan kuma wa yasudduna an sabilillah suna kange mutane daga hanyar Allah bi ma'ana suna hana mutane shiga musulunci sai Allah ce wallazina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wanda suke taskance zinariya da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da ita a hanyar Allah babashirhum bi azabin alim ka musu albishir da azaba mai radadi idan an ce azab zinariya wal fiddat azurfa galibi su ne dai kudi a wancan zamanin wanda laraba suke aiki da su to duk wasu kudi da za su zuwa to na zakka kalkashin wannan suke kun gane ko zinariya da azurfa su ne asali sannan mu zo ga dukkan garuruwan da suke amfani da kuɗi kamar nijar suna amfani da sifa nigeria naira from france dolar da sauransu to wannan kuɗin duk wanda duk abin da ke amsa saunan kuɗi to su ne ake hidda mazaka wannan kenan to shi ne alasun ta'ala ke magana akan wannan wanda suke ciskance zina da azurfa kuka ce suke kasaskance sefa ko dolar ko furan faranse ko euro da sauransu wala yin fikuna hafi sabilillah ba sa ciyar da wannan duki a hanyar Allah bai ma'ana ba sa yadda haƙƙin Allah ba sa yadda zakka idan duke su ta ita zakka kuma ma ba sa ciyarwa ta tatawa'i bi ma'ana ciyarwa ta yau da gobe ba sa taimaka ma talakawa ba sa taimaka ma marayu ba sa taimaka ma bayan Allah sai Allah ce fa bashirhum bi azabil alim kamar su albarshi da azaba mai raɗaɗi to kamar mai tambaya ya tambaya a yaushe ne Allah ce yau mai zuma alai hafi na da hannama ranar da za a tattara dukiya a narkar da ita da wutar jahannama a cikin wutar jahannama idan an narkar da dukiya mai zai faru wata kuwa bi haji ba sai a ranka goga musu gaboshinsu jibahum jam'i na jaib goshi kenan wa junubuhum junubu shine jam'i na janib kenan kote-kote bangare-bangare na jikin mutum to sai a rinka musu lalas an ce tukuwa daga alkayi mikiwa da larabci shi ne fer kama idan mutum na guga da fer fer kama a haɗa guga da shi ba sai ya yi sai ya yi zahi to da ake ce ma fer mikiwa saboda goga shi da ake ga kaya ana goga su su yi daidai su wannan su duk wani tamoji ya miƙe da kyau to an kai amfani da cewa mikiwa saboda gogawa a rinka goga musu ga jiki ba ta kuwa bi hajji ba hun a rinka goga musu ga jikinsu ga wannan kai ga huskarsu da goshinsu wa zunubuhun da kuma kote bangaren jikinsu shi ne zunubu wa zuhuruhun da bayansu ana musu lalas sai a ce haza ma kanastu li'an fiskun wannan shi ne abinda kuke taskancewa ga kawunanku ba ku haɗa haƙƙin Allah ku tsaye ku ɓoye dukiya a bankuna ko ku ɓoye ta wani wuri ku sa rame ku rihe ba ku haɗa haƙƙin Allah kun zama maruwata Allah ce ba zo kuma kuntum takkani zuna ku ɗanɗani abin da kuke taskancewa na dukiya ba ku haɗa haƙƙin Allah Allah ce wala ya hasa mana lazina ya bi khaluna ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا Lami zai لهم waru.
بل هو شر لهم Sai Allah ce.
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة Mm.
ولله ميراث السماوات والأرض Mm.
والله بما تعملون خبير Allah ce wala ya hasaban alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum waɗanda suke rowa daga abin da Allah ba su na falalash Allah ya baka dukiya Allah ya baka kuɗi Allah ya baka ni'ima huwa khairan lahum kakkai kasu yi tsammanin wannan rowar da suke yi ba sa ciyar da dukiya ba sa taimakawa talakawa da marayu huwa khairul lahum Allah ce kai su yi tsammanin alheri ne gare su Allah ce bal huwa sharrul lahum bar dai sharri ne gare su bi ma'ana duk dukiyar da ba a hadda haƙƙin Allah da ita a cikin ta ba a taimaka ma talakawa ba a taimaka ma musulunci to zama ta zama sharri game ita Allah ce sai tawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah da sanin za a musu abun wuya bi ma'ana za a musu abun wuya da dukiya shine sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu as-samawati wal ard na Allah ne dukkan gadon abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne inna nahnu narithul arda wa man 'alayha Allah ce wa ilayna yurja'u mun zama gade kasa da abin da ke cikin kasa Allah ce zuwa gare mu ne makoma take kun gane ko sannan manzo Allah tsira da amincin Allah su karanta ta karshe ce duk wanda Allah ya bashi dukiya bai hidda zakka ba to wannan dukiya za a maida ta shuja'an aqra maciji mai kora mai kora katon maciji bakin maciji mai kora sai zo ya kanan na dawayan kai tabe bakin kai ce ana kansuka ana maluka ni ne dukiyarka da baka hidda ma zakka ba ni ne dukiyarka da baka hidda ma zakka ba to ku ji wannan al'amari yan uwa musulmi na tabbatar da da ana hadda zakka da ya kamata a cikin miliyan 40 a hadda miliyan 1 mutane ba su tagayyara su cikin wahala in dai za a hadda ta daidai da ya kamata duk wanda Allah ya ba dukiya suna hadda ta daidai ya kamata to za a rage matalauta a cikin mutane za a rage masu wahala a cikin mutane amma ka zo kai kadai daga kai sai kanka ka handa mai haƙƙin Allah ka handa mai dukiya gaba ɗaya talakawa suna ta suna cikin wahala ka ƙi hillawa ka ba su tare da cewa wannan dukiya ba kai kadai ba ɗanka ba an ka ba ita ɗanka cika kadai a'a duk wanda Allah ya ba dukiya ba ya ba shi bane shi kadai mm-mm. ya baka ne dan wasu su ci a jikinka ka taimaka ma bayan Allah ka taimaka ma talakawa ka taimaka ma dangi manzo Allah ce khairun nas anfa'uhum lin nas biyayyun mutane wanda mutane suke amfana da su a cikin mutane duk wanda yake alheri to wanda ake amfani da dukiyar shi da ilimin shi da kudin shi da ilimin shi da dubara shi ko wannan shine wahi kowa amfani a cikin jama'a amma kana da dukiya kana da ilimi ba amfani da waɗannan abubuwa baka da amfani cikin jama'a kenan wannan kenan to wannan ya kamata mu sani yawa musulmi to kuma Allah subhanahu ta'ala yayi bayanin ahlus zakka idan kun hidda zakka to kuma sai an ka ce kak ku yi son zuciya kak ku bada ta inda bai dace ba dole ne ku bada ta inda Allah ya ce a bada su nau'in mutane ne guda takwas Allah ya ce innamas sadaqatu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب مهم.
وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة فريضة من من الله والله عليم حكيم Allah ce inda ba sadaqatu ga sane dai sadaka ana bada ta ne suna ne daga cikin sunanta ana ce mata as-sadaqatu ana ce mata az-zakatu duk dai sunanta ne lil fuqara'i ga talakawa mabukata wal masakin dai talakawa malamai sun sabani da miskini da fakiri wani yake bukata idan an ce fakiri mabukaci miskini dai shi ma talaka wasu suke ganin ma- wasu malamai suka ce fakiri ya yi wannan ya yi bukata saboda mi saboda shi fakiri baya zuwa ya tambaye ka ya ce in lokaci ya yi muna jira shi dai ya kame bakin shi ba sai ya tambaye ka ba sannan kuma har duk da haka yana da wata sana'ar da yake yi sai dai sana'ar ba ta ishe shi ba a gidan shi wadda za ta wadatar da shi to shi miskini ma to sai suka ce shi miskini ma sai ya ta ya nemo bai da ma na gobe to waɗannan dai gaba ɗaya kinsu suna da zakka ana ba su zakka wannan kenan da fakirin da miskinin duk suna cikin ahalin zakka duk in an an yadda zakka ana ba su inda masadaqatu lil fuqara wal masakin sai wal amilina alaiha al ummal masu karɓo dukiyar ta zakka tunda a zamanin manzo Allah aika mutane ake wanda suke lissahin zakka wurin masu kuɗi sai su zo a lissahawa a lissahawa a lissahi a lissahi a basu su karbo su to da ita to su waɗannan ma wanda suke karɓo zakka ko da suna da kuɗi saboda mi an hana su su ta su kasuwancin su za a rinka biyan su a cikin kuɗin zakka kenan ko da suna da kuɗi wasan da su an hana su aikin su su ne ke karɓo zakka wurin masu kuɗi inna masarqatul fuqara wal amilin alaiha sai wal muallifat qulubuhum da wanda ake lallashin zukatansu su wanda ake lallashin zukatansu kashi biyu ne akwai wanda su sun shiga musuluncin sabon shiga ne to za a ƙara ba su su idi shigewa akwai wanda kuma ba su shiga ba amma suna shawa ana sa ran za su shiga su ma ana ba su saboda mai jawo su zuwa ga dai su shiga musulunci wal mu'allifatu qulubuhum wa fir riqabi da yan tabaiwa misali bawa ne ke kalkashin ka ko baiwa ke kalkashin ka to sai ubangidan shi ya ce in kana so in an taka sai ka kawo jika 100 kaza misali sai ka kawo jika 200 ko jika 300 to shi kuma wannan bawan bai da kuɗi to a cikin kuɗin zakka zai zo a fanshi wannan bawan a maida shi ɗan saboda shi musulunci ba makasudin ba gurin musulunci bane mutane su yi ta zama bayu a'a abinda musulunci yake su yi ta zama ƴaƴa to cikin duke zakka sai a biya a hidda a bada domin ya zama ɗa daga ya hita daga ƙyangin bauta kenan ba wa namiji ko baiwa mace shi ne wafin riƙabi wal gharimin da al gharimin shi ne man da bashi ya dabaibayi amma fa bashi na fi sabi lillahi juyin juhali ya sa dabaibayi wannan bashi ya dabaibayi kana kasuwanci amma yau da gobe allah jarabe ka duk ana bin ka bashi ba bashi bana irin ka amshi kudin mutane ka canyi kaƙi bai su wannan kenan to ana ba ana biya a biya ba shi a cikin wannan dukiya ta zakka a biya ma mutum ba shi walghari mina fi sabilillah kuma da fi sabilillah a cikin yada kalmar Allah bi ma'ana kama a samu su malamai a ɗauki nauyin su cikin kudin zakka a tura su ƙauyuka a ce ku je ƙauye kaza muna so waɗannan ƙauyen karantar da su arba'una hadisi ko juzo amma idan qur'ani ne a cikin lokaci wata kaza muna so a karantar da su wannan to a cikin kudin da sai a rinka biyan su su karantar da bayan Allah ko kuma wanda suke zuwa jihadi na musulunci ko malaman da suke zuwa ƙauyuka wa'azi suna yada kalmar Allah wannan duk a cikin zakka ana hiddawa a biya imma a san isan su a sa cikin mota imma a dauki nauyin su nauyin gidansu da sauransu shine wa fi sabilillah kenan wa bin sabil da almusafirun mai balaguro wanda yana balaguro guzuri ya ƙari ko da a garinsu mai kuɗi ne amma yanzu ya zo juyin jihali ya sa guzurin shi ya ƙari amma yanzu malim suna bayan suna cewa ai ga wannan ga ci gaba an samu yanzu ko da mai garin in a ran garinku mai kuɗi ne to saka ce a a cikin kwantiki na a turo mun kaza ba sai ka taikata cewa guzurinka ya ƙare ba a baka guzuri a'a in dai kana da kuɗi a garinku to ai gashi yanzu ci gaban zamani an ci gaba kana da kace a turo ma kuɗi a cikin kwanta kaka zo kana tambaya ko kana roƙo kace baka da kuɗi guzurin ka ya ƙare a'a ka sa a turo maka da sauransu wannan kenan da dai wanda zugurin su ya ƙare wanda ɗayan balaguro ne ba abin da zai isa sai a bashi a isa garin su wannan kenan wannan su ne da Allah ce a ba zakka idan ka kuskure baka ba su ba to zakkarka ba ta yi ba yanzu muna ana zakka ta san zuciya aboki sai ya ba ɗayan abokin shi shi ma iya haida ya kawo ya ba ɗayan abokin shi wanda kaga ba haka bane ba ba ta bai dace bi irin waɗannan abubuwan musaya sai ya zama wata musaya ta ake ta zakka bayan Allah ga sunan da ya kamata ba su ake ba su ko ko akwai ba wani bawan Allah ne yana kasuwanci ya kware a wurin kasuwanci amma babu jari in dai kasuwanci ne ya iya ya san kasuwanci ya iya da kyau to ir wannan su ne kamata a rinka tadarwa su ma wata shekara sai su hid misali a cikin kudin ka zaka hidda wajen miliyan biyu ko miliyan biyar to ya kamata a ce a cikin wannan miliyan biyar kin kas- wani dan kasuwa wanda shi bai da jari to sai ka saba shi ko jika 500 in ma baka bashi miliyan ɗaya ba sai ka ce ga jika 500 kai ma ka juya ka rinka juya yayin da gobe kai ma sai ka sa amma wani gane ka ka ya zo ya taso ya- ya ya samu ya isko ni, ya yi kuɗi wani hassada yake yi haka wani hassada yake ya ba ɗan kasuwa na ƙasa gare shi wanda ya iya kasuwancin amma bai da jari ya ce ka in ta in ba shi zai zo ya ya kuɗi ya- ya wannan ya iske ni wani hassada yake ya ba kuɗin ya dunkule ya baka masu yawa don kaka ci gaba to wannan ba da za a yi mu ci gaba a irin wannan mu ji tsoron Allah wannan kenan sannan sai Allah ce aya ta gaba إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Allah ce inna iddata shuhura inda Allah lalle lissahin watanni a wurin Allah isna ashara shaharan wata goma sha biyu ne fi kitabin lahi ai a cikin lahil mahafuz shi ne fi kitabin lahi can lahil mahafuz tun a cikin lahil mahafuz yau ma khalaƙar samawa wal ard tun ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta samai da ƙasai wannan lissahin yana nan minha daga cikin wannan watannin guda goma sha biyu arba'atun hurum akwai guda hudu masu alhorma bi ma'ana masu daraja ana darajanta su wannan suna da kima a wurin Allah a girmama wannan watannin guda hudu zalika dinul qayyum wannan shi ne addini mai kakke bi ma'ana wannan watannin guda goma sha biyu Allah ya sanya su bi ma'ana su ne ya kamata ku yi lissahi da su idan za ka aure ku rinka lissahi da su idan matarka tana cikin an sake ta tana cikin takaba ko tana jinin biki tana wannan kai ko tana idda to sai a lissaha da su ake lissahi ba da jambiye ba fibire mars ake lissahi a'a da wannan watannin da musulunci ya kamata mu- mu zama su ne abul abubuwan da ya za mu sanya a matsayin mu rinka lissahi da su a auren mu mu rinka amfani da su idan za aikin hajji su ne dai ba a lissafa cewa jambiyyar fibiri ake aikin hajji mm-mm. watannin aikin hajji su ne dai waɗannan na musulunci alhajju ashhurun ma'lumat ko faman farada fihin alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jadal wala jadal fil hajj alhajju ashhurun ma'lumat aikin hajji wasu watanni ne sanannu tun daga shawwal zulqa'ida zulhajj wannan su ne sanannun watannin aikin hajji kenan kenan ba a amfani a ce bar a yi a amfani da jambiyyar fibri a'a sannan kuma musulmi su ne musulmi kamata su rinka aiki a sulahi da su lissahi da su wurin mu'amala da bashi su ya kamata mai lissahi da su lokaci kaza na zo na amshi bashi ga watan jan wannan zulqa'ida ko zulhajj ko al-muharram ko da sauran sai a rubuta al-muharram ba jambiyyar za a rubuta ba fibri a'a a rinka lissahi da larabci amma abin bakin ciki sai ka wajen cikin musulmi ɗari suka sa ka kasa musulmi goma wanda ya san sunan nan wata bai iya kawo maka sunan watanni na musulunci al-muharram safar rabi'in al-awwal rabi'in al-awwal rabi'in al-thani jumada al-ula jumada thani rajab sha'aban ramadan shawwal dhulqa'ada dhulhijja ko dhulhajj suna da muhimmanci mu iya su kuma yaran mu su iya su kai uba a matsayinka na uba ka iya iyanka su iya amin matsayi har da ce jambiye february mars abril man juan juye utu september october zuwa ƙarshe duk mun san su ko a ɗaya mu ko a gimbarci ka tambaye su za su kawo maka su amma ina watanni musulunci mun kasa wannan amma sai iya rigima mun iya rigima ta wata sunan watan ma wanda za ka rigima da shi baka iya ba gina ya kamata in za ka yi rigima akan abu ka san kasan abin ko kasan sunayen wannan kenan to dole ne a matsayin umman musulmi mu rinka amfani da wannan watannin wurin lissahi na rubuta bashi wurin nisa na aure wurin kaza in matan in mutum ya saka ya saki matar shi tana idda wata kaza sai a rinka lissahi wata na musul- na mus- na musulunci da su ya kamata mu rinka lissahi zalika addinul qayyim kina wannan shine addini mai kakka mai kakke wala tudlimu fihinna anfusakum kakku zalamci kawunan ku a cikin su su wada watanni malamai sun ka ce fala tadlimu fihinna wasu suka ce fihinna ai watannin guda goma sha biyu suka ce a'a fihinna ai wannan guda hudun masu alfarma zulqa'ida zulhajji almuharram wa rajab mudar allazi baina sha'a jimada wa sha'ban su ne watanni masu alfarma kakku zalunci kawunan ku a ciki ta hanyar saban Allah ko ta hanyar fada yaƙi a cikin an hana yaƙi a rinka yaƙi a cikin su kuma an hana cikin wannan watannin a rinka saba ma Allah a rinka ke- keta alfarma Allah shine fala tazlimu fihinna anfusakum kakku zalunci kawunan ku a cikin su cikin zulqa'ida wanda muke cikin gashi kenan wannan watan daga cikin watanni masu alfarma zulqa'ida da muke cikin shi yau biyar gare shi kenan mu bar yawaita saban Allah a ciki mu yawai- mu yawaita ayyukan alkhairi yawaita zikiri yawaita karatun qur'ani yawaita halala da sauransu yawaita tasbihi saboda wata wata ne mai alharma yana daga cikin watanni guda biyar masu alharma mu rinka mi mu rinka yawaita zikirin Allah mu rinka yawaita karatun qur'ani mu yawai- mu rinka yawaita sadaka da aikin alheri wannan kenan Allah ce wa qatilul mushrikina kafatan eh zulqa'ida zulhajji almuharram wa rajab zulqa'ida zulhajji almuharram wa rajab mudar allazi baina jimada wa sha'ban kenan wannan sune guda hudu masu alfarma kenan wannan kenan fala tadlimu fihinna anfusakum kakku zalunci kawunan ku a cikin su ta hanyar saba saban Allah a ciki Allah ce wa qatilul mushrikina kafatan ku yaƙi mushrikai baki ɗai kama yi ƙatilunakum kafa kamar yadda suka yaƙe ku baki ɗai wa alamu Allah ce ku sani an Allah ma'al muttaqin lalle Allah ma- ta- na tare da masu takawa masu kiyaye dokokin shi masu bin umarnin shi mai iya khasa kenan mai iya wanda yake ba su cin nasara yake karfafa su yake kare su daga dukkan cututtuka yawa aya ta kusa Allah ce إنما النسيء زيادة في الكفر mm.
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما Mm.
ويحرمونه عاما ليواقعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله سألت.
زين لهم سوء أعمالهم مم.
والله لا يهدي القوم الكافرين Allah ce innaman nasi'u lalle jinkiri ziyadatun fil kufr wani ƙari ne a cikin kafirci larabawa bayan kafircin su da shirka da suke yi sannan kuma wannan watannin guda hudu suna keto alfarmasu ba su kiyaye alfarmasu to yadda suke yi ai Allah subhanahu ta'ala ya ce a girmama wannan watannin guda hudu masu alfarma zulqa'ida zulhajji almuharram wa rajab to suka kun san larabawa lokacin jahiliya suna yaƙoƙi to idan tun sun tasu yaƙi in za su yaƙi wasu to kuma wannan watan da za su yaƙi mai alfarma ne ba yaƙi a cikin shi to kuma su suna son su yaƙi kun san abin da suke yi sai su yi musanya sai su sai su yayi yaƙi a cikin watan na zulhijja amma kuma sai su musanya da safar ko rabi'ul awwal sai su yi yaƙi a cikin wata mai alharma idan can watan rabi al'awar ko safar sai su ƙi yaƙi cikin shi sai su masanya shi da mi wai zulƙa'ida maimakon zulƙa'ida shi watan shi ne mai alharma amma maimakon su ƙi yaƙi a cikin su girmama shi amma sai su yi yaƙi wai sai su masanya shi da wani wata daban to shi Allah ce wannan abin da suke yi ziyadatun fil kufr ƙari ne a cikin kafirci bisa ga kafirci na da saboda mi Allah ce yudallu bihi alladhina amanu a yudallu bihi alladhina kafaru ana batar da kafare dalilin shi yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman wani lokaci su halatar da yaki a ciki kuma wani lokaci su haramtar da yaki a ciki misali sai su halatar da yaki a cikin wata mai alharma kuma amma kuma su haramtar da yaki a cikin wani wani wata wanda ba shi ba wai sai su ma- musanya wani wata da madadin wata mai alharma wanda shi ma ka- ƙari ne a cikin kafirci ba daidai bane shine yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman saboda mi wai liwati'u iddata ma haramallah dan su dace da adadin watannin da Allah subhanahu wataala ya ce masu alharma ne su a wurin su basu basu basu yi ta'ayini ba shi Allah ya yi ta'ayini tunda ya ayyana da zulqaida da zulhajji da almuharram wa rajab to suka su ce a ai sai su su kinta aini su ce a ai dai watanni guda hudu an kace in dai mun mun zai guda hudu shikenan ko da ba masu alharma bane shikenan to shine wanda ba daidai bane to shine Allah ke cewa ziyadatun fil kufri wani ƙari ne a cikin kafircin su bisa ga kafircin nada to ana batar da kafirai dalilin wannan suna halatar da yaƙi a cikin wannan wata kuma su haramtar da yaƙi a cikin wannan wata wai saboda mi liwa ta yi iddata ma haramar nan don su dace da adadin watannin da Allah ya haramta yaƙi a cikinsu sai Allah ci ka zuyina lahum su'u amalihim an kawata musu mummunan aikinsu suna ganin shi daidai suke wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin shi ka Allah subhanahu ta'ala baya shirye da mutane wanda suka kafare baya musu gaman katar kenan Allah kare mu a ta gamsa Allah ce يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل to illa إلا تنفروه يعذبكم عذابا إلا مساكين.
أليما ويستبدل قوما ha إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا Mhm.
والله على كل شيء قدير سألتي.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين إذ كفروا أخرجه الذي إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها bayan haka وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا التي.
والله عزيز tun حكيم daga wannan aya zuwa ayoyin da za su zo gaba mabudi ne na yakin tabuka ai kun san yakin tabuka ko ayin shi ne shekara ta tara bayan hijira wanda an hada rundunonin yaki daga madina zuwa tabuka wajen kilo 6,000 ne ba 6,000 wannan yakin ne wanda manzon Allah ya nemi taimako ya nemi taimakon dukiya ya nemi taimako ya ƙara neman taimako ya ƙara neman taimako manzo Allah ce man jahaza jaysal usra man jahaza jaysal usra falahul janna wane ne zai shirya runduna ta ta yaƙi lokacin tsanani Allah zai basa aljanna Usman ya kawo manzo Allah ya sake cewa Usman ya kawo manzo Allah ya sake cewa Usman ya kawo har manzo Allah ma abin ya bashi kuma ya ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Uthmanu ma fa'ala ba'da al-yawm ba zai cutar da Usman ba duk abin da ya aikata mm ya amma shiga da aljanna to kaji ga ma duk ga masu duke da su ɗan an ce a kawo kawo suke ba sa wata wata kurum da manzo Allah ya bayani hiddawa suke a bada saboda za a jihadin musulunci sannan kuma yakin tabuka ayin shi ne lokacin tsananin zahi zafin rana kuma an yi shi ne daidai lokacin da kakar dabino ta kusa mi ta kusa- ta kusa zawa mutane duk duk sun san- sanya dabino suna jiran kaka ta zo su gir- su su yanke dabinansu kuma gashi an ce a ta yi mi? a ta jihadi kuma wuri ne mai tazara wajen kilo dubu- dubu shida- dubu shida ba Ƙasar- ƙasar rumawa ce za a tsaya kun gane ku sannan shine Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani idza qila lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah idan an ce muku ku hito a hanyar Allah ku yi jihadi a cikin hanyar Allah a malakun yawa me ya same ku ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani malakun me ya same ku wanda ke gare ku idan qila lakum munfiru fi sabilillah idan an ce ku hito a hanyar Allah ayi jihadi ku hito hayya alal jihad sai Allah ce isaqaltum ila al-ard sai ku kasalance zuwa ƙasa ai miltum ila al-ard sai ku kasalance ku yi rauni a raditun bil hayatun duniya Allah ce kun yarda ne da rayar duniya ne a raditun bil hayatun duniya kun yarda da rayar duniya ne a kata lahira Allah ce fama mata'ul hayatun duniya fil akhirati illa qalil yau mene ne rayar duniya in an kwatanta ta da lahira mecece ma duniya idan an kwatanta ta da lahira ba kun bace fama mata'ul hayatun duniya fil akhirati illa qalil rayuwar duniya ba komi ba ce idan an kwatanta lahira sai dan abu ne kaɗan dan lokaci ne kaɗai dan jin daɗi kaɗan mai ƙarewa sai manzo Allah ce ma duniya fil akhirati illa kama yaj'al ahadukum usbu'i asbu'ihi manzo Allah kwatanta duniya da lahira mite da duniya ma wai idan an kwatanta ta da lahira kamar ɗayan ku sai manzo Allah ya nuni da wannan manuni yace kamar ɗayan ku ne ya sa ɗan yatsan shi a cikin teku ruwan teku sannan sai ya cirike shi idan ya cirike shi ya kalli menene zai biyo ga farcin shi abinda zai biyo ga farcin shine duniya teku shine ne lahira ba to menene to menene duniya da Allah kudi ba teku wa ita ce lahira gaba ɗaya haka manzo Allah kwatanta ce idan an kwatanta duniya lahira kamar ɗayan ku sai ya dan yatsa shi a cikin teku ya hiddo shi ya kalli menene zai biyo ga dan yatsa wannan dan abin da ya biyo ga dan yatsa shine duniya teku ita ce lahira to menene zaka kashe mutum saboda duniya ka kashe dan adam saboda duniya kai ƙarya saboda duniya kai shirka saboda duniya kai kaza saboda duniya wai menene duniya mu fama mata al hayatu dunya fil akhirati illa qalila fa inda Allah kai rayuwar duniya ba komai bace da kuke bata lokaci akan ta ka kashe ka sa a kashe saboda ita ka sa a daure saboda ita ka yi ƙarya saboda ita ba komai ba ce idan an kutunta da lahir illa ƙalil sai kaɗanci da haka duniya ba komai ba ce mabar rungumarta ko muna su koma musu sai mabarta wani ne duniya ba mata ba da motoci da gidaje da kuɗi da saluloli ba shi ba da duniya yanzu a lokacin da kake neman duniya kana ɗan shekara 20 ka shiga neman kuɗi kamun ka neman sai ka sai ka wahala ko ba za ka samu kuɗin ba wani zai samu su yana ɗan shekara 30 wani zai samu kuɗi yana ɗan shekara 40 da Allah idan ka samu kuɗi kana ɗan shekara 20 ma a lokacin kana cikin gigita ta ne ta kurciya ba za ka ji daɗin kuɗin ba ma in kuma ka same su kana ɗan shekara 40 zuwa 50 nan kuma ba shekaru su yi shekaru su ya iya da inda za ka ji a kudin shekara goma to mene ne shekara goma shekara goma iya jin daɗin kudin in ma ka samu jin daɗin kudin shekara goma ne da kaka shekara hamsin shekara sittin sai gaji an ce jini ya fara ya fara hawa diabet yana da tansiyin ba shi ba cin gishiri ba shi ba cin mi halal saboda Allah ga kudi hada kicin nama ai harka ta lalace wani malami ke cewa Allah raba su cutar da za ta hada su cin nama alƙali ba alƙalin zari ya ce ya Allah kakka ka raba mu da cutar da za ta hada mucin nama duk cutar da za ta samu mukicin nama Allah ka raba mu da ita ya ce nama nama kenan ya ce yana ɗayan shi nama ne in an gasa shi kuma sunan shi nama ya ce to ya ce Allah raba su da cutar da za ta hada su cin nama to kuma kake faɗa da akan duniya ba komai ba ce iya jin daɗin ta shekara goma ne za ka jin daɗin ta ka tsufa ka yi kaza kake hada a kanta ka yi shirka a kanta ka kashe mutane ka sa a ɗaure a kanta mutane sai labari wannan kenan Allah ce in illa tanfiru wallahi in ba ku hita ba yin jihadi to yi azibukum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaba mai raɗaɗi kuma Allah ce wa yastabdil qauman ghayrakum zai musanya wasu wanda ba ku ba wala ta durruhu shay'a kuma ba za ku cutar da su da komai ba ba kun kin jihadi ba to sai Allah ya tahiyar da ku ya zo da wasu wanda ba irin ku ba su yi aiki ba irin naku ba za su zo su taki musulunci su hiddo dukiyar su taimaka a yi jihadi game da Allah ce ha antum haula'i ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل سألت.
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه Mhm.
والله الغني وأنتم سألت.
الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Allah ce ha antum haula yanzu ku ne waɗannan to da auna litunfiku fi sabilillah ana kiran ku dan ku ciyar da dukiyar ku a hayar Allah ayi jihadi a yada musulunci fa minkum man yabkhal inji Allah amma daga cikin ku sai a samu masu rowa Allah ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahi duk wanda yayi rowa illan rowa ga kanshi za ta tsaya wallahu al-ghani Allah shine mawadaci wa antum al-fuqara ku ne talakawa wa in tatawallaw idan kuka juye baya kun ga taimaka ma addini yastabidil qauman ghayrakum Allah zai musanya wasu wanda ba ku ba ba irin ku ba marwat sun mala'iku amsalakum Allah ce ba za ku ba za su kasance ba kamar ku wani Allah ce in yasha ayyuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله وما ذلك على الله بعزيز Allah ce in ya sha ya zahe bukun wa ya ati da khalqin jadid in ya ga dama sai ya tahiyar da ku ya zo da wasu wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan auren Allah ba ma ba zai ba waye Allah ba in kun ki taimakon addini in kun ki taimaka ma addini da kuɗin ku to sai Allah ya tahiyar da ku ya zo da wasu wanda za su taimaka ma addini ba za su zama kamar ku ba Allah ce wallahu ala kulli shay'in qadir shi Allah subhanahu ta'ala bisa dukkan komai kuma iko ne Allah ce illa tansuruhu in har ba ku taimake shi ba to nan illa tansuruhu damir yana koma zuwa gawa a gawa wa zai ga mun damiri zuwa ga illa tansuruhu Allah ce in dai ba ku taimake shi ba fa qad nasarahu Allah hakika Allah ya taimake shi ana nufin wane ne anan manzan Allah kenan in dai har ba ku taimake manzan Allah bai isar da musulunci ya yada musulunci faqada nasarahu Allah kai tuntuna ma Allah taimake shi faqada nasarahu Allah Allah ya taimaki manzan shi dan gatan Allah zababbe cikin zababbu kenan iz akhrajahu allazina kafaru a lokacin da kafirai sun kai fitar da shi daga cikin garin Makka sun ka musguna mushi da shi da sahabban shi har yan- har Allah ya sa ya hijira saniya sanayin yana ɗayan biyu ɗayan mutum biyu da shi da abubakar kenan shine saniya sanayin in huma fil ghari a lokacin da su biyun suke a cikin kogon sawa lokacin da suka hito daga garin makka za su madina suka zo suka fake a cikin wannan kogon iz ya qulu li sahibihi lokacin da manzo Allah ke cewa gawa ga abokin shi kudi bawa sahibihi kenan karara sunan ka ya a bagai ba amma ana nihin wa abubakar amma sai ga wasu tambadaddi tsinannu wasu na wasu na zagin abubakar ai tambadaddi ne tsinannu ne Allah ya ya isharar da abubakar cikin qur'ani haka zo kana zagin shi izi Allah ta bu izi ya kula da sahibi abubakar ake ne a lokacin da ya ce ga babban abokin nan nashi don da tare suka hijira so da dama maza maza Allah suka ce sai yakin cewa da khaltu ana wa abubakar wa umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar na shiga ni da abubakar da umar na hito ni da abubakar da umar saboda daraja wannan sahaban guda biyu amma yanzu saboda Allah baka da nazabi sai su baka da na la'anta su su saboda kai tambadadde ne tsinan ne la tahzan Allah ce ka tuna lokacin da ke ga cewa ga abokin shi abubakar kakka yi bakin ciki yace inna Allah ma'ana Allah na tare da mu Allah ba zai bari ba a gane mu ba zai bari ba a ci mutuncin mu haka ya hadisi ya tabbata abubakar ke cewa lokacin da suka hito sai kafare suka sanya shela cewa a zai a nemo su ko da rai ko da ko ko a mace sun ka sanya diya wajen raƙumi ɗarewa wai a kawo manzo Allah to suka zo sun daidai su kogon suna kewaya suna kewaya sai manzo Allah sai abubakar ya ce ya manzo Allah da ɗayan su ya dan sunkuya dan ya so su kawo shi da ya gare mu la abasarna sai manzo Allah ce menene tsammanin ka akan mutane biyun da al- Allah ne na ukun su Allah ne na ukun su suna su biyu amma Allah na tare da su da cin nasara da basu taimako da kariya Allah ba zai bari ba a gane su ya ce menene zatanka ya abubakar ga mutane guda biyun da Allah ne na ukunsu inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu sai Allah ya sabkar da natsuwar shi alaihi gare shi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha sai Allah ya karfafe shi da rundunonin da ba ku gani wanda rundunonin wanda ba a gani mala'iku suna gane su Allah ya turo ma- mala'iku na musamman suna gane su waje ala kalmatar ladina kafaru sufala an ka sanya kalmar kafirai ta shirka ita ce kaskantacciya ha a tashi kiyama ita ce kaskantacciya wa kalmatul lahi hiya al-ulya kalmar Allah ta tauhidi ta la ilaha illallah ita ce mi madaukakiya duniya har ƙarshen duniya har a tashi duniya wallahu azizun hakim shi Allah subhanahu ta'ala al-azizu ne mabuwayi wanda ba abin da gagare shi hakim gwani a cikin abin da ke zartarwa to wannan husulu bayan Allah wannan husulu suka tafi addinin musulunci Abubakar shine khalifa na farko bayan rasuwar manzo Allah amma saboda Allah ga wasu na dan shi a basu da zagi ba su da na zagi sai sahabban manzo Allah shi'a shi'a imamiyya kenan ithna ashariya kenan leshit na iran kenan su ne kenan wanda aqida ta zagin sahabban manzo Allah sira da amincin Allah su karata mutu a gare shi Allah ta mukin baki dai abinda makaranta Allah kuma malar da shi abinda muka yi kusuri Allah gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka bai mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka bai mu ikon guje mata subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh